إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin a markar ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 24 ga wata na safar hijira shekara 1446 wanda ya dace da 28 ga watan 8 2024 muna shara yau za mu yi darasi na 21 cikin littafin riyadu salihi darasi na 21 insha Allah a ganin darasinmu na 20 daidai muhara babul mujahada babul fil mujahada babi na bayanin kokari ko himma cikin hanyar Allah mun karanta ayoyi na alkur'ani mun zo daidai faman ya amal mithqala dharratin khairan yara nan muka tsaya na bayanin duk wanda ya aikata kwatamcin zarra misali kananta ce duk kananan aikin da kai gobe kiyama za ka ga sakamakon wannan aiki naka na alkhairi ba tare da ya kawo waccan ba mai magana akan wanda ya aikata sharrin na muna maganar kokarin alkhairi jan hankali ne akan aikata alkhairi shi sai a tsaya bakin wannan aya faman ya amalu mithqala dharratin khairan yara kenan wanda ya imani da haka kenan ya yarda da haka kenan baka tabewa duk abin da kai ko mun kaɗan kishi zaka gani to ina ga da yawa nan ke na jan hankali ne mutum kai raina aikin alkhairi kuma allah zai ma sakamako gwalgwadon aikin ga gwalgwadon sakamakonka sai ya kawo gaba cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zam ajr fadar Allah subhanahu wa ta'ala cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka ga kuka gabatar na alkhairi don amfanin kanku to wannan za ku samu tajidu inda Allah za ku samu sakamakon aikinku a wajen Allah tabbas kuma kuma shi ne almahi alkhairi yin tanadin alkhairi gabatar da aikin alkhairi ga yanka koma ga Allah shi ne mahi alkhairi mahi girman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فقال الله سبحانه وتعالى duk abin da kuka kashe kuka bada na alkhairi min khairin to fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da shi Allah ya san duk abin da kai na alkhairi ma'ana ba ka tafi kuma shi ake bayanin cewa duk wanda yake duk aikin Allah ba asara ba taɓewa ba a taɓa yin aiki don Allah ba a taɓe ɗan adam ne ko a duniya ne za ka iya aikin kawa mutum aikin a tukwa kamar iya ka ƙoƙararka amma ɗaya rana iyawa kamar wani lai ko ne je ya gama ka da shi ya ma wata ƙarya a sauran munawar ke gita kaga wannan musamman da kai ta kyautawa kai zama lisani zaka yawaye gari ya zo kuma adawa nawa aka yi kaga mutum balle da barin siyasa kaga mutum a cikin siyasa su ne a gaba eh yana da kan cewa duka ma an kore shi duk abin da ya banza sai abin da ya wata wani mutum ya ce ya yi a banza shi ke ya zama ɗan adawarsa amma shi Allah ba a gama ka da shi shi da ɗan bera da Allah Allah ba a gama ka ba a ji a ba a tsaye gumi wajen Allah don mutum bai san ka iya dawa da kai bai zuwa ce Allah ka kama wani kaza ko Allah wani ma kaza shi Allah ya yi kan haka nan kuma shi da babu mai daji irin da ga Allah ba ka tabewa tabbas in je kai wannan kaunan Allah ne wanda zan sha dufi na da na ta musu gurin in dai ka yi ƙoƙarin Allah bai mai barka karshe Allah yanzu bayan ya kawo wannan hadisan wanda suke magana akan ba da himma wajen aikin alkhairi sai kawo hadisin farko kan wannan babi an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي بمفرد عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأؤذنه رواه البخاري abinda yake wannan ruwa da abu huraira ruwa da imam bukhari ya rubuto abu huraira ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala qala shi ake kira hadisi kudusi hadisi kudusi da abinda za a dangana ma annabi ya ce Allah ya ce kaza ko ya yi kaza inda abinda annabi zai dangana ma Allah ko ba sura da alkurani suna kira hadisi kudusi kama wannan yakan sa wasu su doki ake hadisi kudusi kamar kun ake kudusi shi ke ne ya karshi ma nan da kware ne a yadda ake samun hadisai darajojinsu a sauran hadisai shi ma a kudusin haka ne yakan yi a kare labarin kudusi bai tabbata labarin aka bara da zuwa na ce maka da kursi ba shi wannan hujja ba sai a abin da ya ta kursi gurin abin da aka dangana ma Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu bayan ya wannan magana ta cewa nan kenan manzo Allah ke ba labari ya ba cikin labari da yake samuwa ko da ke dangana ma Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya ce Allah mai girma da waya ya ce man adali waliya duk wanda ya adawa kiyayya da masoyina masoyin Allah ke duk wanda ya adawa da masoyin Allah faqad azantuhu bil harb na sanar da shi hoto na hoto da nira yake ba wali na wani da nira yake kar ya kar Allah ba kai nan Allah ce wali mun san waye wali a ƙwararren Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu siffa ta waliyin Allah bayan cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lalle bayan jan hankali kalmar din ala ta jan hankali yace lalle waliyan Allah babu tsoro gare su babu bakin ciki mana ba sa hurgita a ranar hurgita ba sa tsoron gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala don su nema masu da zama tabbata labari ya tabbata mai imani na kwarai a lokacin mutuwa za a gwada ne irin bushara da matsayin shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala zai zama to ba abin da ya so a lokacin nan illa gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala bai kwala gaba ya ce kuma walahmi hazanu haka ba sa baƙin ciki ta ce domin mai imani duk irin abin da mutum ka samu da dama ta baƙin ciki ke kan abin da ya bari ta cin daɗi ko wani mata ko wani dukiya sauransu a su ba sa baƙin cikin abin da suka bari da abin da suka bari suka za su iske a gaba yawan shi sa mai imani bai jin tsoro bai halgaban mutuwa a ajalin ya zo ita ke so ma kuma bai bakin cikin duk irin abin da ya bari to ba har da sanar da mu ga matsayin waliyan shi kamar za ka ta ba da tambaya su waye wannan waliyan na Allah musamman wannan matsayi sai ki gaya maka allazina amanu wa kanu yattaqun wanda sun yi imani ba suka yi kenan gazanar imani na gaskiya sun tabbata akan imani kuma suna da takawa kayan ce an gama cewa ɓangaren zuciya imani ya tabbata dama imani abin da ke alaƙa da zuciya duk abin da imani ke tabbata ya tabbata a zukatansu kuma haka wajen ayyuka mai takawa a jumlace kal a rasa ka inda aka ce ka je kuma ka a same ka inda aka hana ka zuwa suna bin umarnin Allah na aikatawa kuma suna barin harin abin da Allah ce ka wannan shi ne a jumlace waliyin Allah wannan kuma walitaka daraja daraja ce daraja an ce din mai imani wani Allah ne din mai imani wani inda gaskiya imani to wani Allah ne sai dai wani takal an ce akwai khasa akwai mataki wanda kwarai ba ɗaya bane imanin dama na a gidan sunar jama'a imanin darajat ne yana haɓaka raguwa ya karuwa wanda wani ba ɗaya bane ba imani yana bambanta wani zuwa wani to amma din imanin aiki na kwarai kauce ma abubuwan aiki ka zama kashi don dayan don da su faɗa da yawa su ne za su wani mutum shi ya sanar kan shi tun da abin da yake da alaƙa da zuciya shi ya sa bakawa mutum hukumci a kan shi ka ce wani wani allah ne a'a ana tsammuna fata alamun mutumin kwarai da kwarai suna mai kyakkyawan fata wani allah ne amma ba za mu yanke ba cewa wani allah ne mu a nan ɗan uwa ka ce wali da ka ce wali a zukatan mutane kurin wani wanda in ya mutu zai haska ya haska kuma ya tashi sama ya ɓace yanzu ya je maka ya sallah ya dawo a nan ya laki wani yana ya ce ya je maka ya sallah ya dawo ko da bai sallar jami'i ba ya ce ai wali ne maka ya je sallar shi jami'i a ka'aba ya dawo haka kai ta hudu wani wannan ababe ne wanda kurin hudun shi ne ake sai magana kuma ko a ce misali mutum wanda da yawa wanda zaka yi bayan mutu kuma ake bashi wanda zaka ko matan shi ko diyan shi ta sai an yi cikin dare ta ce ya zo ya haka matan shi ba labari ta ce ji cikin dare ya zo ta ga hasi a cikin gida ina mijin da zama wani wani ya zama wani ko ku ɗan gidan su ce ya zo cikin dare ji ya haka duk kama kama ne shi ne ta tsaye mana har ma wai cikin abin da ake gaya mutane wai shi wani bai kwana ma a tsawari wallahi zama kawai da wani a bidiyo iya wurin su duk mabiyan mai rikon su jiya na ce ba da kwana uku a kabari ya tashi bai cin haka suke ba to ma haka duk barkar kai ya karfa da cikin zama an har haka ne waliyin allah waliyan ku zama a cikin kabari kwana uku kuke zuwa ziyara kuke girma kabarin da kuke roƙon su girma su kashi ne da kuka ya bata cikin zama su suke magana ne su suke girma kabarin waliyin a ji a ta hidima to kun ce kun bai kwanin ba kabari kan kai ya ce dama suka zai ce don haka maganar wadda zaka amma duk wannan kuɗi ne ake hatta magana ne ɗan wa abin da ake cewa shi Allah subhanahu wataala yana karma bawa da abin da yaso ba haske bane ba kuma ba wani ba ce iyayewa Allah ya gwada wasu aya ko ta karama sai abin da mutum saba ci shi ba amma ba dan ba kasa in ta ci mutum a ce ba wani ba ne yakan yi Allah ta Allah ka da ruban Allah na aya babu babu matsala ko amma ba da macawai shi da kace ayan wani inda har walintaka haske ce kidan ba za a kunna mutula a Madina ba ba bukatar mutum uta uta a Madina to duk wajen duniya iya kasta tabbas ne ga tsawar annabi ga sahabbai manya manya da can ba kunna wuta ya ku shikenan kullun ba za ga Madina an da hawo da taka haske ce kada da kamata mai hankali ya gano dan ba su zama ba wani sai haska kullum wani daga wani abin tsakanin bawa da Allah yakan yi Allah ya karan wani wali da wani abu ba wani da wani abu cikin magana haske wani lokaci akwai cikin malaman sauriya iya ba labari ya ce abin ya wakana da su har da bimbar ne ma ya iya wani jana'izar wani ala ta kabar karama ta iya iya abin ya ce kan su a sauriya ana gudun mutum ko da dare ya ga sallar isha an sallar gawa an sha bin da ba mu garba a ce har asuba su a ta ba mu lokacin da ba mu ne gawa ya ce an yi sallar an yi sallar gawa a nan harami sun da ya rike ya ce a jana'izar shi ta hada bimbar cikin jana'izar shi yawa zikir ya ce mun tafi da muka je a lokacin nan babu wuta ce aka mance ba zo da wuta ba aka shiga mutu ya za a ana cikin ta zaunawa ya ce wallahi wannan kabar da kewace gaba daya kun ya ke rikita haske kun gaba da fau kun haske ba wuta wuta amma wurin fau aka saka musu ya ce wallahi muka binne wannan bawan allah muka kare gaba ɗaya kam muna karewa haske sai wuce kawar wani abin da Allah ya ce ya karɓi wani karamu da aka mishi lamu da wani amma na abubuwan ne ba aka ba aka ba kuma shi hasken kudin zuwa kuna haske ne wani wani abin da Allah kina Allah yana karin bawa da abin da su ba wani matsala wannan karama ce amma ba shi ba ne ba ko cewa ya an ga haske ne ya zama wani a sai da gana ana zuwa al'ada wannan dole ya mutuwa kaga al'ada kullum sai ya ta kabari ko ba ana zo kewaya mai zo kewaya ne ga kewaya kwana ba mu san adda asalin abin da aka kawo kan shi an ji an iske wata ran waya iske ko tutar tabuwa a wurin waya ya tashi ta doke shi wata wata doke shi kabari ya ga wata alama a wurin gurin tabuwa ba kashin tabuwa wata zo ta doke sun tayi sai ga ake shirya abin wallahi saka aida dan wannan abin me kan da me yasa in adda a ce me yasa ba ya gida ta je kula da suke mulki a su kwana uku na je kamar mu ana ladan aka mutuwa kullum ya je sa daga sallar asuba ke zuwa babu ne magare waye daga asuba da jishe ke zuwa kabar a je in gidan su je sallar kabar sai abin suka yi to a da ba da ka san kabar ziyara daban wannan wani yau ya cikin wata al'adun mu da ake anan kuma suna da wani abu wanda aka dangana su ba na gaskiya ba ziyara ba ta lokaci kuma wali ba haske bane ba wata alaƙa ce ga ta imani da bin dokokin Allah to wannan yawa za mu ga ya kawo wannan bayanin me zai samu aka kenan akwai jan hankali tun da farkon hadisi Allah ya ce duk wanda ya adawa da masoyina ya yi hoto na hoto da ni kai ka san wani Allah kadar zai sa kai hattara da mutanen kwarai kai hattara wulakantar da bayan Allah ka je ci mulakacin ka ka taka bawa da Allah kaga anan da Allah ya shi ne magana hadara kana ya gida da Allah magana ke to nan dai Allah subhanahu wataala ce man ada li waliyan faqad azamtu bil harb duk wanda ya adawa da masoyina to na sanar da shi ya yi dalil shi ga dangar kai musan ka bai tsira bai tsira bai bai sha yace wa ma taqarraba ilayya 'abdi bishiyin haɓu ilayar mutaratu alai bawa na bai kusance da wani abu da na yi so ba kama abin da farata mashi na farilla duk ibadun da za ka yi a wajen allah duk na fi zaka duk da durum na fila ba ta kai farilla ba duk ladan na fila ba ka romanta ba ta kai farilla ba allah ce bawa na bai kusance da abin da na yi so ba kama abin da dura mana farin da dole ala ya san shi da ku yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafiloli bayan farilla yin haka zai sa hasu so shi kaga nabi ne ne jigon karbuwa samun kusanci a wajen Allah da ibada da nafiloli farilla ce gindi tushi ka gyara farillar ka tabbatar da farillar kuma na nabi ya su biyo baya ya su ƙara maka kusanci da Allah subhanahu wataala ya ce bawa na bai gushe bai na neman kusanci da ni da na filoli har sai na so shi na yan uwa iya karanta wata matsala a nan an ba da fadala ta sitta shawar ko azumin arfa ko na muharram kai irin masu farada kaga mutane da yawa sun yi ba da wannan ya kamsa da nasarar da ganowa sai ka ga mutum iya da ramuwa ya kasa yi amma suturu su wani wuce sai ya kashe wani zai arfa zai azumin arfa ya azumin haram amma akwai ramuwa kan shi da samu damar yi ba amma wannan ruwan manta sai mata ka sama jajen ka za ka bisa iya amma wala ko wani mai wannan ba ta wuce su ta wuce su ta duk da ke zita amma suna yajen farilla ba alhali shi allah ya magana cewa man sama ramadana sun a taba wasu ta min shawa wanda ya azumin ramadan sun a taba ya biyo bayan ramadan su ta shawar ka ga ramadan ya cika aka biyo bayan to kai ramadan a mallake ana binki shi da ko takwas ko nawa kaga ba sai mu ci gaba amma in mun ta kashi abar sai ta kawo su ta shawali ta ta kawo wanda wai dan roman shi take take take hida ba wannan a jumlace kai kokarin ba da farilla in dai za iya to ba wata nafila duk roman za ka naka naka wanda zai kai ladan farilla a wajen Allah wannan shine juba magana farko amma nafila tana karama kusanci ga Allah ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafiloli hatta hudu har sai na so shi zan so shi fa'ida hababtu in kuwa har na so bawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zamanto ni ne jin shi wanda yake ji in zamanto jin shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan zamanto ganin shi da yake gani wa yadu alladhi zan zamanto hannun shi wanda yake kama wani abu wani abu da ita warijinahu allati yamshi zan zama to kawo shi wanda kake yarda nan kullum idan aka alƙawari ya yi su an san dai wannan ruwaye ita ce yan bid'a masu masu alwulul ko ittihadi magana wai Allah ya saka shi mai kawo hadisin kin ba mamaki ce maka Allah ya saka shi cikin wani shi ma Allah ne har to na ba su gida ba suna mana ya san ake tafsir magabata an san abin da ake yi baka zama Allah ko dai ba ma ku cikin a cikin zama daga yau zama ya kaukace ma'anar magana Allah zai zama to ganin ka kenan abin da Allah ke so ganin ka zai gani za ka gani za ka gani ganin ka zai ganin ka zai ganin ka iya bin doku iya bin abin da Allah ke so ganin ka iya muwafaka bai yin abin da ya saba ma Allah ganin ka jinka bin shuraren abin da Allah bai su za a ma Allah zai ma kunnanka muwafaka a kan abin da Allah ke su zai ma hannunka muwafaka a aikata abin da Allah ke su zai ta da Allah haka ƙawaka za Allah zai ma muwafaka ƙawaka za ta rika zuwa inda Allah ke su duk wani Allah zai kare masu za su ta yi muwafaka daidai yadda Allah yake so shine jinka ganinka hannunka ƙawaka ba ce ba kawo ai ka ce wai Allah zama jin ka ko banin ka ana shi suke kawo kan Allah wala ya sabka kan musu bayan ma haka bane tafsiri na an bid'a Allah ke yi kuma yace to wannan bawa nawa wa in sa'alani a'titu in har ya roke ni tabbas ba shi abin da roka ne da kan taranka nan ga bayan Allah waliyan Allah suna da istijabar addu'a bawan Allah na kwarai iya da istijabar addu'a Allah zai amsa zai bashi abin da ya roƙa ina ga misali aka ce din na su Quraysh ai kaga ba annabin Allah bane ba amma tabbas ya tabbata ne an shaida waliyin Allah amma ya shiga wata matsala wadda wannan matsala ya shiga ba mai kudda shi ba Allah ba kuma irin abin da ya same shi yanda ya tsakanin shi da Allah Allah bai kuma tar da shi wanda maza ake cewa akwai wasu daga cikin bayan Allah ash'as agabas mudaffin bil abwab law sa'alani ataitu yace labarin ta law asama labarin kasamu yace a cikin bayan Allah akwai wasu bayi ga sunan ba su tagara ba wani kayan kirki ba wani shigar kirki a zahiri amma yace inda za su yi wata koma za a da wasu kyaure ma da rashin kima da mutane ba su kima idan mutane amma Allah ce wallahi wannan bayi na inda za su yi rantsuwa wallahi garin da yi ga ayyuwa lawa garin da ya yi bala'i to bala'in sai an yi in ruwan ne sai an yi kun gani ai bai wani za su kafara ko Allah ce ba za su kafara ba kadin shi na jurais ai kaga yarda da kai ce ya san imanin da Allah ne ba na wayi ba amma abinda ba amma wasu ban ba annabawa ba yazo ya sai da an mai kalasin zina ya kawo ci ina yaron ne aka zo da yaron kun ya dora ya danna hannu jikin yaron cikin yaron ya ce ya gula man abuka waye ubanka kana bai kan ko akwai kwarai da da kai ba da wayi ba ba da amma gurin kuma kalubale shi ba kamishi ya ce yaro waye ubanka ya ce wani makiyayi ya wazo sabon ayu a zanen gudu to kana mun ta misali ke Allah bayan Allah irin wani waliyan Allah in suka roka Allah zai ba su kuma Allah yana fitar da rutsu to ne yace kenan wa in sa'alani a'taitu an hayyar roƙe ni zan bashi abin da ya roƙa wala nista'adani da uzannahu an har kuwa ya nemi tsari a waje na to zan bashi kariya da ya nema a waje na wannan ruwa ta Imam Bukhari wannan kawo wannan ruwaya tana karantar da mu cewa ƙoƙari wajen farilla a biyo baya da yin nafilu magana ke a kawo farilla kuma a yi ƙoƙarin kawo nafiloli bayan farilla wannan shi ne abinda yake dana ci azantu mana alamtu ya annin harbi lahu ya fasara mana azantu ne azantu bil harbi azantu mana na sanar da shi kan Allah iya sanar da kai ya ike da shi mana ista'adani mana ko isti'aza bi wata ruwaya isti'aza bi dan ne ma'ana guda ce sai hadisi nabi kan wannan babu yace an Anas radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yurwi an rabbihi azza wa jalla daga Anas bin Malik radiyallahu anhu cikin abin da annabi ke rotawa Anas bin Malik ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da manzo ke samuwa daga ubangiji dan hadisi kudusi qal Allah ya ce إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته حرولة حرولة باع رواه البخاري ألا من كمان دبوا يأتي إذا تقرب العبد إلي شبرا أم باوانا يقسنتيني ديدي داني بجاه ɗani ka buɗe yatsa ka babba da wannan ta kusan ƙarshe wannan musikin shi aka ɗani shibar shibar yatsa babba wannan babba da wannan ta kusan ta ƙarshe su na kace ɗani kamu ke mutum shi kita kamu guda ɗani guda idan bawa na ya kusance ni ɗani guda ta ƙarrabtu ilai zira ni kuma zan kusance shi zira'i guda me ma'ana magana Allah ya yi kusanta da kai kan Allah kenan ya yi kusanta bawa kai na bawa kusanta Allah dinin kusanta Allah Allah ya kusanta shi ta yi taka shi ne magana kenan Allah yake kusanta bawa wa idza taqarraba ilayya zira'an nan da mai taqarrub ana taqarrub da abinda Allah yake so na ibada da abinda Allah yake so yace wa idza taqarraba ilayya zira'an in bawa na ya kusance da zira'i guda ni kuma taqarrabtu ilayhi ba'an zan san kasance shi da gaba guda ba'an gaba guda kama hannu bishin gaba guda ce gaba kare kina ya da zai ko yace wa idza atani yamshi idan yazo min iya tahiya atatu har wada zan zo mai da gaugawa sauki har wada sauki haka ke ma na kullun duk lokacin da kake ibada kake santar Allah Allah ya santar ka magana magana kenan kuma dan dai mana cikin baban na mujahada ko kada kware ba wa yi kokarin gabacin neman kusantar Allah ta hanyar ibadoji kullum kana kada ibada Allah ya sanka magana kenan kware sai hadisi na uku kawo babi an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal faragh رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يتي نعمتان نعمة غلابي magabunun fihima kathirun min nas da yawa daga cikin mutane ana musu kamunga ne kamunga yawmut tagabun me a tagabun kamunga me kamunga tagabun kayanka mai daraja mai daraja ne ka mallaka amma baka san ba darajar shi sai ka je sai dawa kasuwa misali kayan jika ɗari wani sai jika goma sai baka samu labari wani kana kakar an karya ma kayan ka ri ne irin da ake kan misali kamar salula da wata ƙasa bai samu darajar ta sai samu nuna da san darajar ta darajar mai tsada sai sai aka tak ko kuwa kayanka mai aka ce ka je nan kayanka ne ko ka je kasuwa kayan banza misali ka sai misali wannan misali salaki'ar na ke wannan na zebar na banza ka sai akan zinariya sai ka zo ashe ka sai banza kayan da sai akan an buga maka ya ce an buga mishi ya ce algaban ya ce shi na ce algaban gaban kenan an buga ma kaya mai arha da tsada dole shi kamun ga to ce nan me ya kawo maganar abu ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane za su yi nadama za su ta yi a banza su yi asararsu alhali abu ne mai tsada mai kima a ta asifar kan mutum kamar ka ce hannun jarin kamar ɗan kasuwa ne hannun jarin da su shi ne mai lahiya shi ne a sata ce alfarag lahiya mai alfarag samun dama nan da yawa mutum yana da lahiya yana yi azumi yana tashi kiyamun layin ya yi awa ɗaya awa biyu cikin dare da yi ba iya na fila ka rawatar ce wani yana iya yi rawatar sha biyu na kala yana iya su amma ka yi da yi ba da yi bi kiyamun layin abu da ya kamata ya ci riba na ya shigi ba sai an waye gari wata ran ko iya su bi iya ba misali irin ta son ta bigi wasu za ta bige ka sai kana faɗa na faɗa a kwanci hankalin da karas amma musu yau baka yi in wani me za ka yi dama za ka dama ka yi kada lokacin da ka samu sare cuta ta bugon gaba uwa baka ko ni kana kwanci kai a wuri guda baki ta farla ma da kai za ka yi farla da kai za ka yi farla makanta ba ta ma kai ba shigo da ɗan uwanka iya farilla kuma yana nafi rudi na ramata iya kyamar laifi akalla awa da kuma mutum da ta duka mai hukunta rashin lahiya ta son ta biyu kaga shi wannan wanda da iya lahiya yana yi Allah subhanahu ta'ala ruwa cikin sai bukhari magana yana cewa idza marida al-abdu aw safa kutiba lahu makana lahu muqimu sahih idan bawa ya rashin lahiya ko bulago za a rubuta mai a takardun shi abinda yake iya cikin zaman lahiya yana gida kaga shi wannan yanzu a bige yake amma kullum aikin da yake lahiya Allah kullum sai alwuta ma takaddarka da kana rawata shi ka shabi kana ki aure mutum da kuma awa guda kullum ko baka yi ba wannan fadala ce ta Allah ga bayan kwarai kullum a takaddun in shekara ne kai a kwance haka za a rubuta maka da farillaka da nafilaka kaman kayin kuma ga lada na rashin lahiya ta maka aiko lada cuta lada gare ta da kafara a wajen kasuwar ta duk cutar da daga makata kaga wannan ya ribaci lahiyar shi amma wanda bai yi ba kaga zai ci da yatsa bai iya ba dama ko tsuwa zo ba lahiya kuma da ta huta shi ke nan kaya banza kaga wannan zai zai na dama nan wai a duniya haka a lahirar kana kallon baka yi kayi a can da mun iya cewa wata wata cikin sunan abi dawud mun iya cewa man qada maka idan lam yakun fi duk inda ka zama na wani ka zama dan zaman ka da lokaci kai ya huce ba ambatan Allah ko ba da salati gobe kiyama ne ce sai an gwada ma shi ga dan lokacin da ya huce a banza sai ka hasso sai ka gwada bakin da dama ka zama da kana awa daya ba gashi ya huce maka ba abin da ka yi a gwada mashi ga zama da ka yi a lokaci ga zawa ya wuce maka a banza ba abin da ka sa a cikin shi yana dama in wa ana maganar zama na awa sa'a da kai za a gwada ma ka yi nadama ya wuce ka a banza ina ga sa'a guda ta zage-zage ce cin mutuncin mutane kai ina a ce sharri ne ka sabga a cikinta ka ba magana da yawa ma'ana ko to wannan shi ne magana kenan to annabi ce haka mai alfarar samun damar yin abu ka samu lokaci baka da wani uzini kana iya wani aiki alkhairi duk zalim wani zalim zalim halin zaka haka mata shi yanzu ba ruwanka da shinkafa ko sayan hatsi ko sayan ruwa ko ka sai zuba ruwanka kudin gaji gida ka ci an gyara ma kudin ci zaka ba ruwanka maka sai ba daɗi bai ta daɗi ba ko mai ci zaka ka ci nama ka cinka ta koyi ba ruwanka da ruwa ko ba ruwanka da koyi wani wani wani ne baka san da shi kada zai kamata ka tsaya ka shirya ma kanka kai taka in tazo ka shirya ma kanka girman ka in yazo baka yi ba baka yi karatun ba baka yi koyi ba kun kana yawan banza kaga ka shayi a kada fada wannan hada kana wannan hada kullun kana yawo ka girma a banza ba abin da kai kaga wata dama ce ta huce yanzu a kon biyu kai ne din sai sai shinkawa hatsi ruwa neman sa ba shi kai hidima kun da shi kona ina da dama baka lokacin da kake da baka lokacin yanzu lokacin ka ya tsaya kan wannan neman abin a wancan lokacin da kake dama baka yi ba duk wata dama da ka samu shi alfarag tun da ka samu dama ka cire bata ka samu ta dama da lokacin da ka in ma ka zama ban zama tsawon misali lokacin da kake misali da farkon armi da ka tara biya ɗaya ne yau ba ɗaya bane ba kullum yau ka haka ya ƙaruwa kidan kullum kokarin lokacin da ke dama wani aiki alkhairi kai huce ka almuhimmi dai wannan abin guda biyu annabi ce lafiya da samun dama da yawa mutane hisin hasara hisin kaito za su wuce musu abin za su yi na dama mana sun sun mana su magabon mana kayi kayan ka mai daraja ka bari ta banza kurin mana sai kai barin dama kenan ya so ka dama ka muhimmanci lafiya ka ci ribarta haka dama da ka samu ka ci ribarta kaka yi da dama kan lahirka ta huce haka da maka ta huce zuba ka damai wannan ko wannan kuwa samun adam ko wannan samu an samu ya yanki ko rushe lahiya ko mutuwa ko ne zai zama maka wannan shine magana cewa ni'matani magabun fihi ma kathirun min nas ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane ana musu kamuga shine asihatu wal farag lahiya da samun dama farag wani ba wani abu gashi ba lokaci baka kunna gashi كل قدم أبان ذا كان هيرا بان ذا أي أكتب طبعا مكتوب رواه البخاري muna kwakwa wacce muna cikin dababin na mujahada ana kenan nan da kai zaka kokari ki kokarin aikin alkhairi fa haka bari dama ta shiga sai hadisi na hudukan baba an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqum min al-layl hatta tatafattara qadamahu فقلت له لم تسنه هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ناقل ناقل ذلك ناقل ذلك نبغى نبغى ذلك بقى ها اه كان بس ani ba wannan karin na kai karin shi ba wannan kari ne na kai karin kuwa wai masu ce ta a ba da zan wani ƙari ne na taba wani zai salula da da kamar da wani shi ne a yi haɗar application dimin wani application wata ra wannan ne yana garijin lemu ne ta wani abin ana karatu wani can wani jami'in suna ba a ana aka kanta gana mace a haka ne kuma ya gana ma wacce wani auren ta yi galin ta yi saula shi ina kama da ba sama ka zo ka ka zo wancan ka zo makaranta ma ce da wannan saula zai zo ka makaranta ka zo ka saula makaranta ce ta la ganin tunda kace mata ta zo ka ana shi kai zama hala kun saula application application ba makaranta ne haka da ma aka ce wannan aka ce wannan wanda yake na PD na ci PD sun da na abu an dauko aka aka kofi duk mun application akwai kula kure da yawa da yawa kula kure da application kaka kaka da dogare shi gaba daya daga kana ba kana diba can daga haka ne ilai ka zo ka samu ibiya amma ka rika diba kana control ba a dogara da application ko kula kula diwa kanshi a takaice dai abin da yake nan ya ce aisha take ba labari take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya qul min al-layl hatta tatafatar qadamahu annabi yana tsayuwa qiyamul layl halqawa hun shi su rika kumbura ko suna fashewa suna kumbura sai su yi ruwa kawai ta ɗauki ruwa ganin haka aisha take cewa fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya rasulullah dan me take haka ya manzo Allah yana kana baka ka wahala kawa hatta na maka ruwa alhali wa qad ghafara Allah wa laqad qadama dhanbaka wa ma ta'akhara alhali Allah ya gafarta maka abin da kai in ma kai da wanda ma zai zo baya duk Allah ya gafarta maka kaga baka ka wahala kana ga me yasa da kai wahala kawa tana kumbura Allah ba ta ma duk abin da kai in ma kai da ma me zawa ba me zaka ka ka ka fada kawa tana tana maka ruwa kafa tana kumbura tana ruwa sai ke ce mata afala uhibbu an akuna abdan shakura aisha naji amma wannan baiwa da Allah mini gun ba zan zama to bawa mai godiya ba kan wannan nima tare da ni godiya ce gode ma Allah yake kaga nan idan mai garanti irin wannan yana haka ina da kai baka da garanti baka da tabbas nema ne fata ce Allah tabbatar da mu musamman ta imani duk wannan muna cikin babu mujahala na kokari kakkai sakaki akan dama da ka samu ka abarka baya kur yace muttafaqun alayhi amma hadha lafazin wannan lafazin Imam Bukhari akwai magana cikin sai Muslim amma lafazin ba wannan bane amma akwai magana cikin sai Muslim yace wa nahawi fi sahihain min riwayat Ibn bin Shuba irin wannan lafazin da kun daga Aisha daga Al-Mughira bin Shuba Al-Mughira ya kawo riwaya hanya daban shi ma din lafazin Aisha kin na annabi zama yana sallah kafa tana kumbura suka yi mai tambaya cewa don me kika ya rasulullah annabi Allah ya ga maka abin da kai abin da zaka yi yace ba zan zaman to ba ma ba godiya sai an aisha wata ruwaya da hadisi na bilkan abun an aisha radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr idza dakhala al-ashr ahya al-layl wa ayqaz ahlahu وجد وشد الميزان mutafakon alai aisha take bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance za da hal ashar al ashar nan ma'ana goma ta karshe ta ramadan yana raye daren tararen goma ta karshe iya ta da iyalan shi kuma wajadda shaddar min iya kokari kwarai iya kai ibada yana ɗarmi tsatsu shi ne ɗan shaɗa iya ƙarmi a zarfi mana iya kinaya ce ta ƙoƙari a cikin wani ƙarmi zanen shi ba hata mata ban babbar babbar shi kuma ɗaya kurin ibada yake wannan halin annabi sallama ne yayin da yake ƙoƙari wajen ina maka babu mujahada ko da annabi ƙoƙari wajen ibada balle a goma ta ƙarshe iya ƙoƙari ƙwarai wajen zagewa wajen ibadar Allah nan ya maka bayani ne me ma'ana mawadu bil ashar awaqir min shahr ramadan al-izar al-izar wannan kuma mun yi bayani shi kinaya ce ta ta nisa ya ce ma na shaɗin nizar kina ce kamar karin magana ne na iya ƙaurace mata wani ce ana nin tashimir da ibn ibada wani a zagi ne a wajen ibada shaddatu da hadal amali ma ne zari da tashamartu wa tafarraqatu lahu na zagi na na ba da himma kan a cikin dai ma'ana wannan ce kun muka kare mun tafsirin mun kare fasar su a cikin bayani sai an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana mu'minul qawi خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفوك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم abin da ke wannan ruwa a murera yana ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce al-mu'minul qawi mummuni mai ƙari mana mai kadar-kadar mummuni mai kadar-kadar khairu ko a haɓu ilallah shi ne mahi alkhairi kuma shi Allah ya so min al-mu'min da daga mu'mini rago solo biyu anan kwasu da wani a bare kenan Allah ya san mutum mai kasar kasar miniya ba san rago ba san bisarewa eh Allah ya san mutum mai kasar kasar bai bai kasar kasar ba san rago ba san lalaci yace wa fi kullin khair duk da kowanne yana ko imani kowanne mutum kware ne mai mai magana ahabbu ila Allah khair yahi wancan kuma Allah ya san shi duka duka masu imani duka duka bayan Allah ne duka bayan Allah ne kware duka bayan Allah ne bayan Allah ne amma wannan bawa mai kazar kazar mai kaza kaza Allah ya san shi kuma shi mai alkhairi akan wannan rago magana ke akan rago da haka halin muke cewa ihris alama ya fuka ka yi kwaɗan duk abin zai amane ka mana ka nemi duk abin zai amane ka kaka bari kowa ta wuce ka sai ka zama mutum mai neman alkhairi kullum kada kun kun gaji kun gaji sa hannu kun kare misalin sai yara an ji an yi fak daya biya kare shike da shan shayi shi ya kare da duniya da kare ko da shan shayi wada ya bak dai bibi samu ba a yi bak da wata kare ya bakur an baki ne ma ba sake yi na ce kana ga wanda ya baka so biyar ta kun ya samu kun ta shi ya samu kuma da samu za ka iya nan kadin da kuma ka ce samu na ga wanda shi bireba mai ta nema ta nema rasa ya ce wallahi ina zama na banijar a wasa shaki wallahi ina zama na banijar kuma bireba ya rasa ba amma abin nan abin nan hanyoyi da ƙasa sama gurin za ka kadir ne a yan babba isa ne ba baka sariya duniya ba son sa ba son sarau in nan baka yi ba sai ka jarraba nan ga wanda ake magana wannan bilget na duniya mai kudin dubu dubu university kasa kartushe inda yaje kasa yi a jami'a kasa yi hoto amma wani bangare iya da wani abu daban ya shigo da bangaren abin kwamfuta program wajen program wani bangare da shi na daga yaran mu da yawa wani baka biya saka wata mace ce take bashi wahala akwai mace da ya iya amma ga nika da shi shi ke yana yadda kun hizo zamana kun shi kenan alkira da baiwa da yadda Allah ya baka to kun yadda shi ke yadda kun sun bai samu ba kun shi kenan ya zamana kun sun shayi iya kallo a kan a girma babu komi shi kenan kun ya maula ya maula kwar zayin kai Allah kiyaye kenan ba a so mutum ya sare ka buga wannan kasuwa ka buga wannan kasuwa ka yi sake wata ka je nan shi kenan ka je ko an kare ko ka kare shi kenan ka kare ka zama kenan a ka kare ma ta kai wata hanya daban kan zaka shiga mula kurum a sake wata hanya da manni ma kuce wani iya gaya mun wannan ina jin ina jin karatun da cikin malaman Najeriya iya ji ne iya bayanin cewa ya je Lagos ya samu wani mai kuɗi a Lagos ma babban mai kuɗi ne kuma gidan gidan kuɗi ne amma maki ya ce sai ya gaishe da mace ɗaya to ya za a yi wani gida mace ɗaya a wani gidan daga ya ce wallahi wani wani abu ne mata ta mini ban na iya kama wata take sha ta yi jan shayar da ta ya ce na sha wahala rayuwa ya ce na sha wahala iyaka in buga wannan ta buge in buga wannan kasuwa wata zama ta makasuwar abincin kudin dawo gida mana kudin mota alaƙa ta bai dawo gida kudin mu zai dawo mana mota ba ba zai magana kudi ya ce wannan gidan mu shiga a kore mu a hudu kama a kuma kama muje nan muje nan ta wani a buga nan a buga nan ta ga kara daga hannun ka ciki Allah ban dukiya iyaka dukiya suna ga wannan matar ta mun a kullun uban da ce ya raba mu kurin ban wala ta wala ya ce ya raba mu ta ce a dal baba haƙuri ya ta zan matar zan kama su kishiya ta shi mai yabu yabu kishiya ce sai misali ba ya haka kenan ko a kasuwa buga nan sai Allah ya wata ya baka kwata ba ba sa kuma sai sare shi kenan wannan a wannan Allah bai san wannan da haka manzo Allah ce kenan kai kudai kai nemi da abin da amane ka iris Allah ma fauka kuma wasta'in billah wala ta'jal kai shiga wata hanya nan ta gunke shiga wannan amma kullum kake neman taimakon Allah eh kake neman taimakon ta addu'a ai ta addu'a Allah hawali Allah warware ka neman warware dan Allah yace wala ta'jal kaka sare kaka sare shikenan amma kauya a wala ta'jal kaka sare ya ce wa ina a sabaka shi'un in a cikin neman alkhairi ka samu cikas wanda bai zo same ka cikas wajen neman alkhairi ka asara ko an kore daga aiki wani aiki an kore ka ya ce fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza kaka ci ai inda ne kaza ai da da ba aikata ba ai wani abin kaza ne kamun shi a kakka wani gudu rufo kanka kakka muni da kaza a wani shi gudun ganin imani da kadara ai da mai imani da kadara iya cin abin da yake ake bambancin mai imani da mara imani shi mara imani bai san imani da kadara ba duk abin da ya zo kai dora kai shi kasa doka ko ya haukace ko da bai same shi ma mai imani iya da wani dogara shi a kana bakin naka ungoci ina ina kada ba abin ya zo an kai wa Allah kai kadara ma abin ya wakana shi imani da kadara kana bakin naka lokacin abin ya yau kana to wani abin da yau kana ban ka iya ture shi haka Allah ya kaddara kariya ce menene cin ciwo ne meye mutuwa amma me ya rika maka wannan abin ba wani hana shi dan ba abin da yake wakana shi imani da kadara sai da kudur sai da Allah kaddara abin da ya wakana ya wakana haka ba bai ba sai zarfa shi yanzu zaka yi naka abin ya riga ya zo shike haka Allah kaddara kaka ce ai da ne kaza adabin hadu ba an ka kare ba ta lokaci ne da na da mahadu a kun ka hadu kun hadu da kai dama idan hadu da kai haka ne ka hadu eh kare ce ka kare a da nake gaban kare ba a a ka ka gabbul ka kare haka Allah kaddara shi magana kenan kaka ce da ne kaza da kaza za a yi yace walakin abin da zaka yi kun qaddara Allah haka Allah kaddara kuma kuma a cika bane ma kuma wannan ba haka Allah kaddara shi ba da ka iya wa ma sha fa'al kuma abinda Allah ya so shi ya aikata abinda Allah suke aikata haka Allah su yace fa inna law tafata wa amala shaytan kalmar da kaza tana bude kola aikin shi dan kuma ko shaytan ya same ka ta wannan hanya haka dai kusa ma da imani da kadara dani mun karga inda kai kaza da kaza kin shigo mana baka magani shi kurin kada haka Allah kadara kurin kuma abinda Allah so shi yayi kuma cikin neman hanya ɗan wani na almuhim Allah ya tabbatar mana kai annabi ya bayani kan cewa wannan kokari a samu tun da mujahada wacce ma mujahada kokari kanka zaman to rago solo ilu kan to kun kullum mai neman alkhairi a rayuwarka duna laka sai hadisi na gaba wa anhu da yace daga shi Abu Hurairah radiyallahu anhu qala yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hujibatun naru bishahawat wa hujibatul jannatu bil makarih yace an sawa wuta hijabi da sha'awa an sama aljanna hijabi da abin da rai baya su wannan hadisi ingantacce da sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wuta da aljanna sai ce malaka jibril ka je ka ga wuta ka dawo ka bar labari ka je ga aljanna shi je ga aljanna jibril ya je kewaya ya kewaya ya kewaya ya ga irin tattali da Allah mai aljanna ya dawo ya ci Allah wannan gida da kai babu wanda zai ji labarin ci a sai ya shiga kai duk mai zama nan ko ba mai murya babar shi kowa ya shiga sai Allah bayan haka ya sa aka aka sama aljanna aka kiyo bil makari abinda rai su aka kiyo da shi masu wahala abinda rai su yace koma jibril ka zo ka bar labari kuma da ya koma kuma ya ga irin abin da aka kewaye da na almakari ya ce Allah wani gidan ku an yaku akwai mai shiga kaɗan ne za su shiga cikin gida Allah ce mai je ga wuta ita ma ya ji ya ganta ya ji ya ganta ita ma ya zo ci Allah wani gidan ayi ba wani samu labarin shi wani shiga kowa zai guje wani gidan shi ma aka ce sake komawa ka yi je a saka da shawar a yanke da abin da rai ke so wanda yake jan hankalin rai da shi Allah ce an yaka wani akwai mutila a takaice da mai aka ce da shawar kenan halaka kayan jan hankali da halaka suna da yawa gashin darus rai iya so kan aka tafa gidan wuta kenan sabon Allah iya jan hankalin ɗan adam abin da ran da ka mai sha'awa ta rai to shi kenan kana kallon abin haramu ne amma san zuciya sha'awa ce ta ta dukiya san tara ta ne sha'awar mata ce abu dai na sha'awa wuta kewaye take da su amma aljanna abin da rai ya an yake da zuciya ya an yake da zuciya eh ba daɗi tashi cikin dare da sanyi ka arba ka tsaye kana kallo babu kudin ce ne ga haram kana kallo ka daure kaka ci ta ka ci halaka ga azumi ga wahala ga ƙishin ruwa bala yake min nan wata abin da kai gaya sai ka yi zuciyarka ka yi wannan wahala don ka shiga wannan gida kenan sai ka keta wannan abu mai wahala ce a makari an ce an keta bai makari kenan sai ka keta wannan wahala za ka shiga daɗi ka keta wahala ka iske daɗi kenan rai kaga ɗabi'ar shi san a ta more ki an kai more kuma za ka je can gidan wuta wani shirkin a takaice aljanna tana buƙatar ƙoƙari mutum ya dage bakin iyawashi kakka yarda jin daɗin duniya da morewa ya sa ka rayu cikin cin haram wani ya kallo shi bai yi haƙuri ba talauci so ke ji daɗi na duniya to shi kuma nan ƙowa ce za ka sama kanka shiga cikin gidan wuta amma ka dage ka yi ƙoƙari wajen aikin abin da Allah ke so sai ka samu shiga gidan aljanna magana kenan kenan amma aljanna hijabi da abin da rai baya so nan da yana cin bamu jihada ko kenan ya an dage sai an yaɗe da zuciya an muka yake ta ba ta zata zata yake ta sai kokari kwarai bakin iyawarka sai ya ce wa fiye wata ruwa ta musulun ya ce huffat ma'ana maimakon hijabat ya ce huffat da kewaya da an zagaye ta tsakanin ayi bainu mu bainu hijab hijab fa ta fa'alu da khala da ita ma imana an sawa aljanna ko wutar da ce hijabin ya sa maka wata kariya wanda wannan abin sai ka yi ne za ka shiga imma aljanna sai ka aikin kokari kayan hama shiga aljanna abin da baka so zuciya ka kake ta kuma wata kuma wuta kayan ta more ne zai sa za ka yi ya kawo daga wuta Allah kiyaye sai yake magana akan hadisi na ga wani Huzaifa ina ga da biya lokacin ba mu dama sai dai Allah kai mu darasin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته